به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم yau litinin sha bakwai ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna cikin suratul rum za mu tashi aya ta arba'in da biyu a ƙulsiru fil ard ƙulsiru fil ard mun tsaya aya ta 41 zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas li yuzikahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam da ke sabuwar gandu Kano Najeriya to Allah rahma bismillah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين الله يشيك محمد كجاية صلى الله عليه وسلم قل سيروا في الأرض gaya musu ku yi tafiya a cikin ƙasa fanzuru ku kalla ko ku duba yaya ƙarshen waɗanda suke kafin ku ya kasance littaran manazilahum wa sakinahum dan ku ga gidajensu da wuraren zamansu khawiya sun zama kufai ba komai Allah ya ce kana aksaruhum mushrikin da yawa yawan sun kasance kanu mushrikina sun kasance ma shirka ne da Allah wa uhliku bi kufrihim sai Allah ya halakar da su da ainihin wato kafircin su da kuma shirkarsu wannan Allah yana umartan bayansa ne wato su gaggawa su samu istiqama wajen yi masa da'a su gaggawa wajen aikata aikin alkhairi kuma su yi tafiya a bayan ƙasa su ga yanda waɗanda suka rigaye su a ɓarna su me ya kasance fanzur ma halla bihim min takzibin rusuli wa kufri an ni'am duba abin da ya same su saboda ƙaryata manzanni da suka yi da kuma butulcewa ni'imomin Allah tabaraka wata'ala da suka yi sannan sai Allah ya umarci mutane su gaggawa wajen samun istiqama da gaggawa wajen neman aikata aikin alkhairi saboda wannan duniya ribarta shine kai kokari ka ci moriyarta da yawaita aikin alkhairi dan shine zaka girba a tashin kiyama me Allah ya ce a gaba فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون الله yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim ka miƙar da ko ka tsayar da fuskarka ga addini wanda yake al-qayyim ana nufin al-mustaqimi tsayayyen addini miƙaƙƙen addini shine dinul islam kama Allah yana ce da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama kai riko da addinin musulunci wanda wannan addini shine tsayayyen addini karɓaɓɓen addini wanda idan ka bi shi ka kubuta kuma ka tsira idan kuwa baka bi shi ba to ka bar hanya to kai ma musulmi mai saurara mai jin karatu mai jin wa'azi to kai kokari kai addinin musulunci kada kai kafirci lid-dini al-qayyimi للدين المستقيم كده دين الإسلام من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله كافرنا كيامة تذو واتو أبن أكي نفي لا مرد له من الله باب وندى دي إساء يجو يد ونرانا لا أحد على رده لا يقدر أحد على رده من الله ba wani wanda ya isa ya juyar da kiyama ya hana ta zuwa ko ya kore ta babu shi da haka ku yi aikin alheri ku ci ribar kwanakinku wallahi kwanakinku karewa suke duk ran da ka kwana ka tashi wallahi an rage ka in kana so ka nemi tsakuwa guda dubu ɗari tsakuwa guda dubu ɗari ka ajiye a teburin gidanka kullum za ka fita ka ɗauki ɗaya ka jefar kullum za ka fita ka ɗauki ɗaya ka jefar wata rana za ka zo ka ga babu to haka kwanaki gaske da kana da tunani da ka gane mai hankali shine yake yawaita aikin alheri kafin yawmun la maradda lahu min Allah ta zo masa ita ce ran tashi alkiyama yawma idin yasaddauna a ranan ne mutane za su rarrabu za su watse shine yasaddauna ay yatafarraqun kowa zai kama gaban shi uba ya kama gabansa uwa ta kama gabanta aboki ya kama gabansa makoci ya kama gabansa wanda fa kuke haduwa da shi in ka ganshi wallahi gudu zaka yi in ka ga malaminka ka gudu shi ma in ya ganka ya gudu wato yawma idin yasaddaquna kenan fashewa za su yi za su watse wato fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wasu bangaren suna cikin aljanna wasu bangaren kuma suna cikin wuta kana kallo za ku raba gari da kai da babanka kana kallo za ku raba gari da kai da makocinka shi yayi dama kai kai hagun ko kai kai hagun shi yayi dama ko kai yayi kai dama shi yayi hagun yawma idin yasaddaquna kenan ranar kiyama ita ce ranar wato yasaddaun za su fashe za su watse za su rabe kowa zai kama gabansa wannan al'amari yana da ban tsoro kwarai kwarai da gaske wannan rana kuma dole sai ta zo tunda Allah ya ce yawmul la maradda lahu min Allah la maradda lahu min Allah fala radda la yawma idin yasaddaun ranar za su rabu to sai Allah ya ce mai alarma man kafara fa alayhi kufrun ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون
babu damuwa man kafara fa alaihi kufru duk wanda ya kafirce wanda yayi wa Allah kafirci wanda yayi wa Allah butulci fa alaihi kufru wato barna kafircin tana kansa kafircin sa yana kansa wa balu kufri alaihi wa man amila salihan wanda ya aikata aiki na kwarai Allah samu a cikin su bali an fusihim yamhadun Allah ya ce wa kawukansu suke yin shimfiɗa wato yuta'una al-mataji'a wa yusawwuna fil qubur duk wanda ya aiki mai kyau to a ga mai albishir yana yi wa kansa shimfiɗa ne a kabari in ka aikata aiki mai kyau kamar da kanka ka dauki shimfiɗa mai laushi kamar da kanka kake shirye kwanciyar kabarinka shine fali an fusihim yamhadun man kafara fa alaihi kufru wanda ya kafirce Allah ya ce je da shi da kafircinsa kai kai wa kanka in ka ji ka a cikin wuta za ka gane kai ka gawo wa kanka idan kuma ka ganka a aljanna fali an fusim yamhadun daga mahad shimfiɗa in kai sadaka in kai sallah in kai nafila in kai karatun qur'ani in ka je gurin karatu in ka je gurin ilimi ka ba da lokacinka dan ka san Allah Allah yana rubuta maka lada duk aikin alherin da kai fali an fusim yamhadun ba kowa kake ba wallahi man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wanda ya aiki mai kyau yayi wa kanshi wanda ya munanta kuma shi ma dai yayi wa kansa shikenan sai ka zabar wa kanka zaka yi wa kanka tanadi ka aikata aikin alheri ka samu rabo mai dadi a ranar har abada ko ko zaka zabi wannan duniya kararriya duniyar da ba ta da tabbas kana zaune yau za a ce babu kai duniyar da ba ta da garanti lafiya ka kalau za a ce ka tafi ka cinye ajalinka baka sani ba wallahi abin tausayi abin koka kana dab da ajalinka kuma kana ƙara dogon buri ka kusa kwanciya shedan yana ce ma aika mallaki kaza tara kaza abin da ka taran kuma baka nemi lahira da shi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ba mu ikon shiri da kimtsi saboda wannan rana wanda la maradda lahu min Allah ba wanda isa ya canja mu je mu je alaran ma liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati min fadli haka innahu la yuhibbul kafirin ai yadda al'amarin yake shine rana ce da Allah zai yi sakayya liyajziyal ladina amanu Allah zai yi sakayya ga waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata aiki na ƙwarai sun yi imani sun yarda da Allah sun gaskata Allah bayan wannan ba kwanciya suke suke ta bacci ba suka ce ai su sun yi imani sai suka dage da sallar dare suka dage da azumin nafila suka dage da karatun Qur'ani suka dage da gyara aqidar su suka dage da kyautatawa wa amilu salihati min fadli ay yujazihim majazat al fadli al hasana Allah zai musu sakayya sakayya ta falala ya ba su kyakkyawan abu bi ashri amsalha duk abin da kai sai Allah ya ninninka maka goma kai ba ma wannan ba ila sabi mi'ati dhaifin har zuwa ninki 700 ila ma sha Allah har zuwa lokacin da Allah ya so innahu la yuhibbul kafirin lalle Allah baya son kafirai wannan adalci na ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi bayani cewa baya son kafiri Allah baya son kafiri kai ko ka ce kana son kafiri to Allah baya son kafiri hakan kuma za a faɗa babu wani canjin fassara innahu la yuhibbul kafirina duk wanda yake kafiri ne Allah baya son sa kai in kana son sa sai ka je ka so wanda Allah baya so kai ma din musulmin ba son ka suke yi ba su ma kafiran ba son musulmin suke yi ba kullum makirci suke mana da kaidi da bala'i to Allah shi yasa yace baya son su saboda sun kafirce masa saboda sun butulce masa saboda sun nuna cewa Allah bai isa ba wal iyadu billah alhali kuma shine isasshen sarki tabaraka wa ta'ala na'am malam wa min ayatihi an yusila riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi haka وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah ya ci gaba da bayani daga cikin ayoyinsa da suke tabbatar da samuwarsa a bayan ƙasa an yursilar riyaha mubashirat yana sauko da ko yana aiko da wata iska wadda take mubashirat mai albishir ne da saukar ruwan sama abinda ake nufi da arriyahul mubashirat ina iska mai sanyi da take zuwa shimfiɗa kafin ruwan sama ya zo to wannan iskar da kake ji tana zuwa ayar Allah ne ka ji iska mai sanyi suka ce kai an yi ruwa a wani guri ko kuma kai za a yi ruwa an jima wa min ayati an yusila riyaha mubashiratin wal yuzikakum min rahmatihi kuma Allah yayi haka ne dan ya dandana muku daga rahama ta sa shine ni'matul matari rahamar Allah shine wato ni'imar ruwan sama wato ya kori fari da ƙasa ta bushe ba shuka ba tsiro dabbobi su fita su ta cin busasshen yayi su ta kale yayin da ya bushe ya shekara dabba tana tattanda amma yanzu Allah ya kawo ciyawa koriya shar su ci su ƙoshi jikinsu ya kyau su muku kashi ku samu taki saboda Allah ya saukar da ruwa kuma in an yi ruwa sai ku ji gari yayi daɗi bishiyar ƙofar gidan kamata ya daɗi komi sai ka ga yana da daɗi saboda mubashirat ne wannan ruwa ya zo da iska mai daɗi kuma rahama ne na ubangiji lalle Allah ruwan sama ni'ima ce gare mu Allah ya sauka mana da ruwan sama a matsayin ni'ima duk inda kaga ruwan sama jama'a ni'ima ne shi yasa ku roki Allah ya baku ruwa walitajriyal fulku bi amrihi waɗannan iska da kuke gani da shine kuma jirgin ruwa kattikattin jirage sune alfulk suke gudu da umarnin Allah ashe ba injin bane yake tafiyar da jirgin iska ce shi yasa sau da yawa jirgi yake samun matsala in iskar kogi ta zo sai ga ya tsaya yawanci na'urarsa tana kokarin ta sai ta ce ina iska take tafiya sai bi ta kuma duk wata iska ta biyo bayan ta kogi ta saman kogi saboda a iskar duniya a fili ai kaga akwai itatuwa yana rage mata karfi ko akwai gine-gine yana rage mata ƙarfi to iskar da aka sako ta akan kogi ba me zai rage mata komi kawar da shi take shi yasa take kifar da wasu jiragen to iskar da jirage manya-manyan jirage suke gudana daga Allah ne wali tajriyal fulku bi amrihi jirage suna gudu suna tafiya da umarnin Allah wali tabtagu min fadlihi ku hau waɗannan jirage ku hau saman ruwa tekuna da koguna don ku nemi falala daga wato arzikin Allah min fadlihi min rizqihi kenan ta hanyar yin kasuwanci akan ruwa ana kasuwa sosai akan ruwa yanzu duk kayayyakin da ake kawo muku nan duk ta hanyar ruwa ne ba cewa za a yi sai jirgi ya faka a Lagos ba duk tsamman da ake kawo sai ya bi ruwa kayayyakin da ake kawo da yawa sai ya bi ruwa da yawa kayan amfaninmu daga ruwa ne ake kawo shi daga ƙasashe wani ma sai ya yi watanni yana zabga gudu idan ka yi odar kaya daga wata ƙasa sai ya bi ruwa idan ka yi odar motoci sai sun bi ruwa idan ka yi odar yaji sai ya bi ruwa kwano sai ya bi ruwa injuna mashin mashin sai sun bi kan ruwa ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ku hau jiragen nan ku yi kasuwanci ku nemi arzikin ubangiji tabaraka wa ta'ala daga ƙarshe kun wa la'allakum tashkurun dan ku yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya wato shine rabbu hadhihi ni'am ubangijin waɗannan ni'imomi masu tarin yawa ashe dan adam mai hankali ya kamata ya gane wannan ayar samuwarta iska Allah ya kawo ruwan sama Allah ya kawo tekuna da koguna da ake wanka ake linkaya ake kama kifi da jirage suke yawo a kai suke zuba gudu duk daga Allah ne kuma Allah ne yake tafiyar da su da ikonsa ga wata iska da Allah yake kawa mai suna mubashirat wanda suna zuwa ne dab da kuma zuwan ruwan sama sannan kuma yana kawo wannan iska a koguna da tekuna suna tafiya don ubangiji ya baku rahama duka da zuwan ruwan da tekun da iskan da jirgin ruwan duk waliyuziqakum min rahmatihi ne ku samu rahama daga ruwa da yake saukan muku ya cika muku kogi da in ya cika muku ku hau jiragen ruwa ku tafi ku yi kasuwanci sannan kuma ku nema daga falalan ubangiji tabaraka wa ta'ala ku ci ku sha ku kama kifi ku fidda gishiri ku samu suturtuwa ku yi aikin alkhairi da sauransu wala allakum tashkurun dan ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala alama an'ama bihi alaikum minan ni'amiz zahirati akan abin da Allah ya muku ni'ima na ni'imomi bayyanannu wal batina na koyayyu wallace la tu'addu wala tufsa irin ni'imomin Allah da ba za su irgu ba kuma ba za su kididdigu ba in kun fahimci haka to ku yi wa Allah godiya mu je malam ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله سامو أتشم مؤمنا وبنجدي تبارك وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا أو تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك nan kuma yace walaqad arsalna min qablika rusulan Allah yana faɗin abin da ya ga dama ya tsara zancen da ya ga dama hakika mun aiko kafin kai manzanni ila qaumihim zuwa ga mutanensu waja'uhum bil bayyinat sai suka zo musu da dalilai ad-dalalatul wadihat ala sidqihim suka zo musu da dalilai wanda suka fito fili karara akan cewa su manzannin akan gaskiya suke in an ce bayyinat bayan zuwan manzan to kuma sai Allah ya hada shi da wata hujja da za ta dada gaskata cewa shi din daga Allah yake yanzu ko manzo Allah ya Allah nuna wasu mujizozi za su nuna cewa daga Allah yake mutumin da zai zo daga hannunsa haka ana neman ruwa an rasa in ya kafa hannun kawai sai hannun ya zama famfo so nawa annabi hannunsa yana zama famfo dabbobi su sha mutane su sha wannan ai bayyinat ne da la'il ne da mu'jizat in wani ya isa yayi hannu ya zama famfo kuma ba wani ciyo ba wata tanki ba da take zubo da ruwa kawai ruwan yake ta zuba ya ce kun gama sha ya isa yana naɗa hannun sai ruwan ya tsaya mutumin da yake tafiya kawai a ga girgije daga sama da ya rasulallah kai da nayi abincin nan dan kai kadai kuma yau ka tafo gayya gayyatar sa fa aka yi azab ne aka ce yazo ga dan abincin nan da zai dan taba da annabi yazo tahowa da yake mai rahama sai ce kai ku zo za a ci abinci a gidan wani Allahu akbar ku zo mu tafi sai da ya zo mutumin ya gigita ya shiga gida ce ke yau fa an samu matsala ta ce me ya faru ta ce wallahi kin ga dan abincin nan mu ba mu ci ba ke ba ki ci ba amma nabi zamu bawa amma ga jama'a nan iya ganin ki duk sahabbai kowa ya taho da yunwa ya zo ce ya rasula akwai yar matsala ba ce me ya faru ce kaji kaji ya ce to kar ku sauke tukunyar daga kan wuta kar a sauke ta suka ce to ya ce ku nemo sahan katon abin zuba abinci a gaya musu mutane goma goma su rinka shigowa suka ce ya rasulullahi wannan abin mutum ɗaya ma fa ya masa ya kaɗan ya ce na ce ku ce goma su shigo ya ce ba ni ludayin ka gani da ya ɗauki ludayin ya fara zubawa in ya ɗiba ya zuba sai abin ya koma yadda yake in ya ɗiba ya zuba sai abin ya koma yadda yake sai da ya cika kwanan sai ce goma su shigo ƙarfi goma cikin sabai suka shigo suka ci an da ragewa ya ce kun goshi suka ce sun goshi tukunya tana ta rababa rababa rababa rababa Allahu akbar ya ce ƙaro goma waɗannan mutane suna ga ikon Allah da matar da mai gidan suka kama baki suka ce wai wallahi sai da aka ci da mutanen nan kaf gaba ɗaya yace kuma ku ɗiba ku ci sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da irin waɗannan abubuwa da yawa yanzu dan Allah wannan kawai wani kirista ko wani kafiri yana buƙatar sai an bashi aya da hadisi da zai nuna mai annabi gaskiya ne ai mara albarka shine zai kareta annabi Muhammadu ai duk wanda ya kareta annabi yace Muhammadu ƙarya ne bai yi sa zuwa duniya ba da marasa albarkan da suka hana ayi aiki da maganarsa asararru kenan zindiƙai wanda ba su ci sa zuwa duniya ba mutum ya bude baki ya ce ba za a aiki da hadisin annabi ba babu tabewa da bala'i da ya wuce wannan da rashin sa zuwa duniya kaga dan wuta a fili zahiri kawai Allah kiyaye Allah ka kare Allah ka kamatar da mu akan aiki da magana annabi wallahi ba mu isa ba wallahi bakin mu bai isa ya karyata hadisi ba Allah ka raba mu da ko makotaka da mai karyata hadisin annabi ya Allah waɗanda suka fada cikin wannan rami ubangiji Allah ka ganar da su Allah ka ɗora su akan daidai habba malam yanzu George Bush ma yana faɗan magana Clinton ma yana faɗan magana Donald Trump ma yana faɗan magana fuka gaskata shi kai yaki da abin da ya faɗa sai annabi Muhammadu sai manzon Allah wani wani irin bala'i ne wannan wannan magana ta kai Allah ta shi kiyama akan ta wallahi da faɗa alƙawarin Allah ba zai kifar da mu ba musulmi ya buɗe baki wannan kuma a saurare shi saboda rashin rabo ko kun san waye annabi kuwa wala ba ku san shi ba lau waɗannan mutane sun san annabi da ba su sakin baki su kai wannan ba yan bid'a su kuma tababbu suna nan suna ta shirme wai wani ya karanta hadisi wai ya ce annabi yana da kaza da kaza wai su anan za su yi bada ga wanda ya ce kar ma a yi aiki da magana annabin ma gaba daya wanda ya ce wa annabin ma kato ne fa kala kato ka duba yan bid'an nan fa amma bi wai suke ahlus sunna wai yayi karatu ai yayi kaza kaza kaza kaza wane ne an ce ya shiga ban daki ya fidda kaza ai wai yayi kaza gashin sa akwai kaza ai yana da kaza ha to wancan da yace gaba ɗaya ma kar ma aiki da abin da yazo da shi ka duba wani irin tunani malam rashin albarka da rashin tabewa da tabewa Allah ya gana da su gaba daya sunna dai ta tafi sunna ba a ta yi nisa a yi kwarai da gaske ba fulatani da yake kawai sai ka yana sunna wallahi malam yana jin wa'azi yana dan sa yan datarsa me yi sunna eh don sunna annabi yau kam ko dai nan dome wai ma'ana sunna annabi ne wannan ko me ne ya sha ya koshi kai da yake diga ne kai mara hankali kana nan kana faɗa da magana annabi wai wai kana aiki da hadisi zindiki Allah kawo shari'ar musulunci a ɗauki mataki akan waɗannan mutane. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi mana albishir yana cewa mun aiko da manzanni kafin kai ya Muhammadu. Wai don a nuna maka abinda annabi ya zo da shi nan ba ra'ayinsa bane shi shi kadai. An turo da wasu manzanni ma kafin shi alaihi salatu wassalam. Walaqad arsalna rusulan min qablika ko min qablika rusulan ila qaumihim zuwa ga ainihin wato mutanensu jama'arsu kowane manzo yana da jama'arsa da Allah ya turo shi fa ja'uhum bil bayyinat suka zo waɗanda suka yi ƙaryata Allah suka ƙaryata Qur'ani wa kana hakkan alaina nasrul mu'minina Allah ya ce hakki ne a kanmu mun tilasa mun wajabta wa kanmu tabaraka wa ta'ala mu taimaki mu'minai wa in ja'uhum min al'azabi mu kubutar da su daga azabar Allah wannan tabshirun ne lin nabi sallallahu alaihi wasallam bizafr fil aqibati bagawi yake cewa wannan albishir ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a ƙarshen al'amari shine zai nasara shine kullum muke ga mutane ahlus sunna ku kwantar da hankalinku wallahi insha Allah ku ne masu nasara dan bid'a ne sai yazo yana jin kunyar ya da bid'a kunya ai yanzu da yawa abubuwan nasu na bid'a wallahi ba sa iya faɗan su a karatu ko da yake mun mun zo mun faɗa ma akwai makiya za su zo su ce kaza shikenan dai bari mu bar muku abin da hankalin ku zai dauka ka faɗa mana ka sha mamaki dan gidanka sai ya kare ta ka matar ka amar yadda ka auro yar shekara 17 za ta ce a kana wasa ku gaya wa mutane gaskiya ku ɗora su akan abin da annabi ya zo shi ku huta ku samu matsayi da daraja har abada ko bayan kun mutu a yi muku addu'a ba a ita muku Allah ya isa ba Allah tabaraka ta'ala ya ce yayi alƙawari zai taimaki masu imani wan nasru alal ada bagawi yace kuma sai ya taimaki wato masu riko da sunna waɗanda suke riko da hadisan annabi suke riko da addinin Allah sai ya taimake su akan abokanan gaba Imamul Hassan al-Basri yace in ja'uhum ma'ar rusuli min azabil umami Allah sai ya kubutar da su tare da manzanni kamar yadda ya kubutar da manzanni da suka gabata to su ma din Allah zai kubutar da su ba zai sa su cikin azaba ba kuma ba zai tabar da su ba insha Allah tabaraka ta'ala wannan alƙawari ne Allah yayi insha Allah ta'ala manzo Allah sansan ya faɗa a riwayar Abu Darda yace naji manzon Allah yana cewa ma min muslimin yaruddu al-irdi akhihi kai tsabar taimakon mumini da mumini duk musulmi da ya bada kariya akan mutuncin dan uwansa za a ci mutuncin dan uwansa ya bada kariya illa kana hakkan alallahi an yarudda anhu nar jahannama yawmal qiyamah hakki ne akan Allah sai Allah ya hana wutar jahannama ta ci wannan mutumin ranar kiyama ka ji zancen kuwa dan uwanka ne za a keta shi dan uwanka ne za a masa sharri dan uwanka ne za a ci mutuncinsa dan uwanka ne za a yi masa kage sai ka tashi ka kare shi ko yana nan ko baya nan kace sam ba haka bane to Allah ya yi alkawari kai kuma sai ya hana wuta ta ci ka ranar kiyama amma yau me yasa muke munafurci aminin ka na kusa da kai za a zo ana hira ana zagin kai ce ba ai wani dan iska kenan ba ai ba kuma san wani ba sai ya gudure buredi sai ya jefa shayi a gindin mai shayi kenan yake wane ai wane ni nake zaune da shi ni na san halinsa bai da mutunci bai da arziki kuma ya kake tare da shi wannan aminin ka ne fa kai da kake tsammanin aminin ka ne ya sa diga yana sa ranka to yau shine bala'i waye ka yadda da shi zai kare ma mutuncin ka baka nan karab ka tabka tsaya ka rufe ido cikin abokananka da aminanka waye yau in ka samu karaya zai daura ka ko na arziki ko na karfi waye yau in asirinka ya tonu zai rufa maka asiri waye shi musulmi kun manta cewa duk wanda ya kare mutuncin dan uwansa shi kuma yayi wa kansa gandagarki ne da wutar jahannama kamar yadda Abu Darda ya faɗa ya karanta wannan ayar yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ce haƙƙi ne akan mu taimaki mu'minai wai ai mai imani ne yake ba wa dan uwansa kariya yayin da za a cutar da shi mara imani bari yake dan Allah dan uwana kai wa kanka hisabi qablu an tuhasab kafin ai maka hisabi duk lokacin da kaga dan uwanka ya shiga damuwa kana dada bunka masa bala'i ko an zo ana cin mutuncin dan uwanka da kai ake hura wutar cutar da shi to wallahi ka tabci imaninka alal aqalli in ba za ka iya ba kai shiru alal aqalli tashi ka bar wurin dan karka shiga innakum idan misluhum Qur'ani yace in ka zauna ana yi da wani ana cutar da shi da kai da shi duk daya da waɗanda suke yi da shi duk daya ina wannan yan uwantakan take yau dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya billahi azimin Allah ya maka rufin asiri sai ya kulla ma yadda zai kifar da kai wani ya zo yin fata ya ce malam ina neman addu'a ya ce amma ba da matsala a duniya in ba yan uwana da muke ciki ɗaya ba ya ce malam wallahi rufin asirin nan da Allah ya min wani lokacin sai ga kamar ma da yace bala'in da nake gamuwa da shi daga dangi su hada ni da uwata su hada ni da kaza duk inda suka je zagi na suke dan iska baya da taimako kaza kaza yace kuma duk zakata sun cinye ta su zage ni su zagi iyali na in ba su jari su cinye wani ma dan kwaya ne in na ba shi jarin miliyan kaza ya je cinye ya je gaban uwarsa uwar mu ya kuka ya kuka ya mata kirari sai ta kira ta ce baba in baka kara kuɗin nan ba zan dine maka albarka ka ji badan Allah ka ji fatsuhuwan nan ka taimaki mutum wai dan saboda dangin to dan uwanka barin kaza barin barin sa zaka iya lalace hajiya ba zaki hana shi shan kwaya ba hajiya ba zaki kana shi yin caca ba hajiya ba zaki mu'ana shi da mu'amala da mutanen banza ba ni yanzu kuɗi na kawai sai dai rinka bashi ya cinye saboda kina raye ya zo miki kuka kice sai na ƙara masa in ban ƙara ba kice zaki tsine mini albarka ka tambayi wanda suke ci wannan bala'i to wallahi malam zaka iya waye gari baka da babbar matsala irin dan uwanka ciki daya to wannan ciwo babba kenan na gefe da ɗan sauƙi amma in Allah ya jarabe ka da danginka yana ma illa shi fa wannan fa nema yake nemo ƙasa abin ne maka abin ne ka a makabarta shine zaman lafiyarsa Allah ya mana afuwa dan haka duk wanda ya ce miki dan uwansa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce hakki ne akan mu wallahi sai mun taimaki masu imani kamar yadda Allah ya taimaki wato ainihin masu gaskiya cikin annabawa da manzanni yace haqqun awjabahu ala nafsihi al-karimati inji ibnu kasir wannan wani hakki ne Allah ya wadabta wa kansa takarruman wa tafaddula dan karamci da kuma falala yace mu hakki ne akan mu sai mun taimaki mai imani Allah ce kataba rabbukum ala nafsihi rahma a cikin am ubangiji ya wajabta ya rubuta akan kansa sai ya ji danku sai kuma ya taimake ku mu ji harama الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون Allah ya ci gaba da yi mana bayani wannan ubangiji da aka ce ku bi shi Allahu allazi yursilu riyaha Allah shine wannan da yake aiko da iska fatusiru sahaban wannan iska sai ta ainihin wato yada girgije abin da ake nufi idan hadiri ya zo in ya haɗu abin da yake watsa hadirin nan ya je ya ba da ruwa a gwarzo ya bayar a kaduna ya bayar a gombe ya tsallake brigade ya bayar kaza allah ne yake turo wata iska ya ce da mala'ikan raba ruwan sama a kai wuri kaza a kai wuri kaza a kai wuri kaza babu wani hadirin da ba iska take kora shi ba kaga iska ce take kora jirgin ƙasa ko kaga iska ce take koro ruwa ya zuba sabuwar gandu wallahi ya je agege ya zube musu a Lagos a ce maka yanzu ana ruwa a agege ka ce ga hadirin mun ganshi can aka tura shi ku daina saba wa Allah dan kada Allah rinka kore ruwa ya rinka tafiya wani wuri Allah ya ce wa yaj'aluhu kisafan sai Allah ya mai da shi kisafan dunkule dunkule a rarrabe kisafan shine qita'an mutafarriqa wa ya ja'aluhu kisafan sai ga wannan dunkulen guda hadiri wannan dunkulen guda hadiri malam idan aka bada dunkule guda ɗaya sai a ajiye shi a gwarzo zai yi ta zuba sai ya shayar da gwarzo gaba ɗaya har da ambaliya shine wa ya ja'aluhu kisafan baka ganin hadiri gari guda yayi kudu wani yayi ce ka san wato wani kwarewar ubangiji har kiliya ba suke yi ka taba lura in za a yi ruwa kiliya kaga wannan yana gabar wannan yana abin Allahu alladhi yursilu riyaha fatusiru sahaban kenan fayabsutuhu fis samai wa yaj'aluhu kisafan fatara alwadqa yakhruju min khilalihi kullum sai kaga alwadqa alwadqa almataru kawai sai kaga ruwa yana fitowa min khilalihi daga cikin hadiri kawai ruwa da iskan nan ta kora shi in ya sha iska mai karfi sai ya zama ruwa sai ya rinka diga kawai shine alwadaka ya khruju min khilalihi min khilalihi min wasatihi ta tsakiyar wannan hadirin fa idza asaba bihi man yasha'u idan wannan wadak idan wannan ruwa ya samu abinda Allah yake so min ibadihi cikin bayinsa wanda Allah ya zaba a kai masa ruwan idza hum yastabshiruna sai kaga suna farin ciki bi nuzulil batari yastabshiruna yafrahun idan Allah ya ware ruwan ya kai yana sauka sai ka ji ka alhamdulillah jama'a kun samu ruwa kuwa wallahi mun samu ruwa alaji ruwa ya sauka a ƙauyukan ku wallahi mu dai ba mu samu ruwa muna ta nema dai amma in dai ruwa ya sauka idahum yastabshirun zaka ga mutane suna ta bushara suna ta ainihin farin ciki da wannan saukar ruwa wannan aya jama'a tana nuna mana abubuwa masu yawan gaske ta yadda Allah yake halittan hadiri ya halicci girgije ko hadiri ko gajimare ko girgije duk wannan sakwata duk sun san bambancin su akwai wanda yake zubar da ruwa akwai wanda baya zubar da ruwa akwai na rani akwai wanda yake na rani ne sunansa daban akwai na damana sunansa daban akwai na bazara sunansa daban duka dai Allah ne yake saukarwa as-sahab wanda shine yake ba da ruwan sama ya saukar da iska malamai suka ce iskan nan wani lokacin daga cikin kogi yake ɗauko iskar sai ya yi sama da ita ka duba karfin mulkin Allah sai Allah ya sa mala'iku ya ce ku je teku ku ɗebo mana iskar teku ku zuba ta a sama ta watsa ruwan nan kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa cikin su akwai imam ibn kafir ya aika shi zuwa ga wanda ya ga dama wani garin a yi ruwan da yawa wani garin a ba da shi ɗan kaɗan wani garin a basu da tsawa tsawa za a yi fafafau fafafau kowa ya shiga gida ya kwanta sai an gama tsawon su wayi gari su ga gari abu shi karkab wasu kuma ko hadirin ba za su gani ba da daddare sai dai su ji ruwa kawai sau nawa yake faruwa koro shi Allah ya daga wani guri wani ce ni ba ban ga hadiri ba ni ba ban ga walƙiya ba wani ne Allah ya koro maka shi daga wani gari haka Allah yake yi wani ai masa mai yawa wani ai masa kaɗan in ba mulkin Allah ba a zo a zabga ruwa a nan sabuwar gandu har mu tashi daga karatu muna gagga za mu je gida kana tsallakawa sharaɗa sai ka ga mutane suna ta harkoki suka ce wayya aka yi ruwa aka yi shanan ko ko ya ba ba ai ba akwai lokacin da aka yi ruwa fa ta bangaren gadon kaya nan an yi ruwa ɗaya bangaren ba a yi ruwa ba ana kallo nan ruwa iya ta zuba amma ko digo bai tsallako ɗaya bangaren ba wa yake wannan to shine wa yaj'aluhu kisafan kun gane ma'anar wa yaj'aluhu kisafan ai wa yaj'aluhu qita'an dunkule dunkule ya zuba shi inda ya ga dama Allah ya kawo shi wani ka ganshi kato kamar daki wani kato kamar gari wani kuma dan garami kamar karin gume shi amma sai ruwa yana da yawa wani in ya zuba sai ya cika gida sai ya yi ambaliya wani kuma za ga a matsayin yayyafi ne yake sauka haka Allah tabaraka wata'ala ga dama yake huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati a wata qira'ar nushran bayna yaday rahmati a maimakon bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban siqalan Allah ce suquna li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a har izuwa karshe ubangiji tabaraka wata'ala yace shi yake saukar da ruwa ya dauke shi ya kai shi duk inda za ya kai shi har ya kai shi garin da yake matacce ya shayar da mutane كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون cikin suratul araf Allah ce kamar haka da kuke ganin ƙasa a bushe ko kuke ganin ƙasa a kekashe ko in Allah ya zuba mata ruwa sai kuga ta yi kore sharko to haka in Allah ya zo tashin ku sai kowa ya mutu kowa ya mutu sai Allah ya zubo ruwan hayatu ruwan rayuwa kowa kuma sai ya tashi da wanda ya shekara dubu miliyan biliyan triliyan koma me duk kowa sai ya tashi ta wani bature matsiyaci oriental sai ce sai wai da aka ce wai Allah zai tada kowa a kiyama yayi dariya ya ce people are very stupid in ji shi da faɗa fa wani arne ne kafiri ya ce why is the space where is the space kun gane me yake nufi cewa yayi in dai har tun da aka yi duniya tun da aka yi duniya ake mutuwa kullum a mutu a haihu a mutu a haihu za a zo duk duniya a mutu gaba ɗaya kuma wai a ce masa wai wai za a tada kowa ya tashi da dabbobi su tashi da tsuntsaye su tashi duk kiyashi ya tashi duk cinnaka ya tashi komai ya tashi ci where is the space ina wurin ba wuri ƙarya ne bature kenan dan banza to mara hankali dan bukon da bai yi karatun addini ba sai ce gaskiya ba to ina za a samu wurin sai a ce allan da ya yi duniyar da suka rayu a ciki shine zai bada space din to baka ci har ma aka ce masa ya dada cewa kuma wai hadisin nan da yake kasan su waɗannan da musa cikin masu ƙare ta hadisi turawa orientalist kaga a cikin musulmi akwai a cikin kafirai ma akwai suna da rubutunsu da fassarar Qur'anin su na daban ko da yake wannan ba za a ce musulmi ba waɗannan zindigai ne waɗannan masu gane ta hadisi yawa daina ce musu musulmai a sai ya ce hadisin da ya ce annabi ya ce ana buɗawa mutum mumini kabarinsa in an binne shi maddal basar iya ganin idansa wannan hadisin yana daga cikin hadisan da 'yan alkur'aniyuna 'yan kalakatu suke karetawa to daga turawa suka ɗauko shi ma baturin cewa to ya za a yi a buɗa masa iya ganin idansa bayan a cikin mutane ya ce why is the space idan kowa za a buɗa masa kabarinsa shi kadai iya ganinsa ya ce ina space din ai ba wuri to su kwakwalwarsu sai ta karyata musu magana annabi ba sa tuhuman kwakwalwarsu cewa ita din ba kowane abu take iya idraki ba in banda kai wawa ne ba diga ne kai mara hankali yanzu ai gashi kana da ido kana gani ko amma ai akwai gwarzo to amma yaya idan ka baya iya gano gwarzo daga nan an ce akwai wata ƙasa Amerika baka ganta ba ka taba zuwa ba da za ka kwakwale idan ka da duk baturen da zai sa ma gilas wallahi baka isa ka gano ta ba sai dai a ɗauko hoton ta nuna maka to wannan ya nuna babu ita da aka ce kana da rai to ina ran yake kama shi rike shi ka taba jin ran yayin rashin lafiya an je an yi masa sabis baka san inda rai yake ba da yake banza ne kai amma ka yadda akwai rai kuma an ce ma annabi ya ce abu kaza zai faru faru yanzu bacci da kake daga ina yake zuwa baccin wani kaya ne a shago abubu yake za ka iya kwatanta menene bacci a ina yake amma kuma yana zuwa ya tafi ha to babu shi akwai kenan ba kowane abu ne wai sai kwakwalwarka ta yadda ta nuna maka akwai shi baka yadda akwai shi in kai haka ka zama cikakken mahaukaci cikakken mahaukaci yanzu nan ina zaune a nan a bayana dole akwai wani abu amma wala duk zaƙin bakin nan na ban isa in gaya maka yaya abu kaza da wani zai zauna yana dan kwalo na ina jan aya yana haka a wallahi ba zan gane ba saboda ba na gani amma sai in ce ƙarya ne ba mai zagi na kaga karka ce kwakwalwarka ita ce za ta rinka gaskata maka hadisi ko ta gaskata maka aya kwakwalwarka tana da iyaka jinka ba kana da kunne fala-fala ba kai ai ba kurma bane kowa da kai ba kurma bane to dan Allah zaka jiyo abin da ake a fan shekara kowa ya shiru zaka jiyo zaka jiyo ba sai dai a ɗauki wata na'ura a ɗauko hoton abin ai wani abu na zamani a nuna maka kaji amma ka yadda ana yi ka yadda ana yi Allah yana nuna mana ayoyi da yawa a kawo kan wa fi anfusikum afala tubsiru yana faɗin irin wannan maganganu ne saboda kada wata rana a je a gaya wa mutum irin wannan a ɗauki hankalinsa duk abin da kaga hankalinka bai iya ɗauka ba ka to ai da yawa akwai abubuwan da hankali na bai ɗauka ba wai ita kanta kiyamar malam waye je ne ba an ce za a mutu ba ba babanka ya mutu ba to ya ka sanya yake amma ba an ce maka wata rayuwa yake in ka je ka bude kabarinsa za ga ya riddige ya rube ya zama kashi amma kuma nasi ya ce maka yana rayuwa watakila yana cikin ni'ima watakila yana cikin azaba watakila akwai dan ka bude kabari kaga kaga kashin mutum sai ka ce ƙarya ne babu maganar rayuwar barzako to in haka ne ka hana kanka mutuwa ka ce kai ba za ka mutu ba ta wani kafiri yake cewa wani yaronsa kai ka dage da zuwa asibiti kana shan magani ba kar ka mutu da wuri ya ce wai duk wanda ya bari ya mutu da wuri shi ya jiyo wai people are making a mistake they are dying very early mutane suna yin mistake suna mutuwa da wuri saboda mistakes ɗinsu ba a kula ba sa zuwa asibiti ba sa kula abinci ciwuka suna ta kashe su duk ana ta mutuwa da wuri yace duk wanda ya tsaya ya kula bai zai mutu da wuri ba a ai da sai ka ce kar ya mutu kun san jama'a muna da mahaukata ne yanzu dole sai an rika yin irin wannan bayani ko ba gane ba yawa kada wani mahaukaci ya zo ya maka hauka da rashin hankali yanzu hankali zai dauka hankali zai dauka ce wai annabi Muhammad wai Muhammad ya ce wai za a bude kabari wai ya ganin ka can wannan a zabga masa mari tukunna in ya gaba ya gani zai ce ƙarya ne ba a mare shi ba mahaukaci kawai kai da abin da ba gane ba sai ka ce babu annabi bai faɗa ba ƙarya ne ba ka da hankali amin ai tun da suka taɓa sunna ai sun daina samun hutu wallahi ba za mu farko bacci ba za mu rinka dukan ku da hujja da aya sai mun hana ku bacci wa in uttum udna ku faɗa mu faɗa cikin ruwan sanyi mu ja aya mu fassara mu kawo hadisi mu kawo guduma mu daka mu wuce kuma ko Allah zai sa ku fahimta ku gane abin tausayi yan uwana waɗanda suke ba su yi ilimi ba ba san sunna ba duk wanda bai zauna wajen malamin sunna yana jin karatu ba wannan guguwar za ta ɗebe shi a tabar shi Allah ya gane da mu ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin falalarsa ya aiko muku da wannan dan ku gode masa tabaraka wa ta'ala kuma aka ga manzon Allah ba kai kada aka turo ba an turo da wasu manzanni wasu sun karyata su wannan rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma al'ummarsa ko da wasu sun karyata shi cikin mutane faqad kuzzibat rusulun min qablika an karyata wasu annabawa da manzanni da suka gabace ka duka sun zo da gaskiya da dalilai waɗanda suka fito fili amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki fansa ga waɗanda suka karyata manzanni sukan ce ƙarya suke to mu ma dai ya rasulullahi mu ma dai ya manzan Allah mu ma dai ya Allah tabaraka wa ta'ala ga mu nan muna rayuwa da masu karyata annabi ga mu nan muna kallon su suna kallon mu sun karyata manzan Allah sarsar ya Allah ka ɗaukansa a kansu ya ce kuma Allah ya kubutar da muminai wa kana hakan alaina nasrul mu'minin Allah rama me ya faru ne muje وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ai muje ai muje فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ah إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير wa in kanu min qabli an yunzala alaihim ko da sun kasance su mutanen kafin a saukar musu da ruwan sama lokacin suna cikin fari gari yayi zafi babu ruwa sama ta kekashe la mublisina sun ma dauke tsammani kalmar mublisina tana nufin aisina sun dauke tsammani wannan wa in kanu ana nufin wa wa ma kanu illa mublisina kenan inji bagawi ba su kasance ba face sun dauke tsammani sun hankura Allah ma ba zai saukan musu da ruwa ba sai ku kwatsam ga ruwa din ya sauka Allah ya saukar musu fandur ila athari rahmatillah duba kaga gurbin rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala kaifa yuhil arda ba'da mautiha yaya Allah yake ko yanda Allah yake raya ƙasa bayan ta mutu ƙasa ta kekashe ƙasa ta busu ta mutu ta zama kyamas amma daga saukar ruwan sama sai ga tana ta kumbura ta yi kore shar ciyawa ma har ta dame ka a kofar gidanka haka ita fesa mata maganin ciyawa inna zalika la muhyil mauta lallai wannan yana nuna mana Allah shine mai raya matattu na'am ƙasa ta mutu ya raya ta to haka dan adam ma idan ya mutu ai Allah zai raya shi ai annal anna zalika alladhi yuhyi al-ardha la muhyil mauta wannan Allah da yake raya ƙasa matacciya shine kuma zai raya kakanka da babanka da innarka da makocinka da malaminka duk da suka mutu wallahi sai Allah ya raya su ba kai daina raya kasa ba to sai ya raya mutane ma kuma wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai babu wani abin da tabaraka wa ta'ala bai zai iya ba ko ke bai da wani abin da bai da iko akai tabaraka wa ta'ala shi kadai yake iya yi ba mai taya shi baya neman shawarar kowa kuma duk abin da Ubangiji ya ga dama zai yi. Da haka in kun ɗauke tsammani ba ruwa, ba ƙasa ta mutu ba, to zai saukar da ruwa zai raya ta. To kamar yadda ya raya muku garinku, to ku sani ba zai raya matattunku ba. Yanzu kai ba za ka hankalta ba, an yi damana, an yi rayi, Allah ya raya ƙasa ta dada dawa damana. Wani gurin ma baka isa ka wuce ba da mota, ambaliya ya yi, akwai garurukan da ma an daina bi saboda ruwa kogi ya yi. in an dauki yan watanni uku hudu zaka zo ka nemi wannan ruwan ka rasa ya tafi ya bushe in ka sara ma ba za ka samu ruwa ba amma Allah zai zo ya daɗa raya wannan gurin ashe ku yanzu ba ku hankalta ubangijin da ya raya muku wannan ƙasa bayan ta mutu fatar al-ardh zaka ga ƙasa hamidatan fa idan anzalna alaiha al-ma'a tazzad wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij Allah ya ce za ta ainihin tsiran maka da dukkan wani nau'i na ɗan ‘ya'yan itace. To Allah ya mana afuwa, inna zalika la muhil mauta, innahu ala kulli shayin qadir. Wala in arsalna rihan fara'ahu musfarran la zallu min ba'di yakfurun Allah tabaraka ta'ala idan yace idan muka saukan musu da da iska rihan ana nufin rihan barida iska mai sanyi mudirra mai cutarwa kuma wanda idan ta taba amfani za ta cutar da shi suka ga amfanin yayi jaja jaja musfarran an gane ko ra'awun nabata ko annabta wa zar'a musfarran ba'da al-khadraj da Allah ya saukar da ruwa ciyawa ta yi kore shar masara ta yi kore shar abun mamaki abun mamaki ƙasa ta bushe Allah ya saukar muku da ruwa geron ku yayi kore shar masarar ku ta yi kore shar wai ana cikin ruwan kawai sai kaga gero ya nuna amma ganyensa kuma sai ya kore sai ya yalo ashe wata iska ce ita kuma Allah yake koro ta ita aikinta duk amfanin da ya nuna in ta bi ta kan ganyen sai ya yalo shi yasa zaka ga masara an yi ambaliyar ruwa amma lokacin nunanta yayi duk ruwan da yake karkashin ta sai ta yi me sai ta bushe a tsakiyar ruwa kuma ta bushe wala in arsalna rihan fara'ahu musfarran kenan amfani ya samu ko yanzu kaga bukata ta biya to la zallu min ba'di yakfurun Allah yace sai su kasance bayan wannan kuma sai su kama kafirci tunda sun girbe sun maida abinci sai a koma shan giya tunda sun girbe masara sun kai rumbu sai a koma caca la zallu min ba'dihi yakfurun sai su kasance bayan shi suna kafircewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ba dan komai ba saboda ai bukatar su ta biya kamar mutum ne yana cikin matsi sai Allah ya buɗa masa yana samun buɗi arziki ya zauna hankali ya kwanta ko to sai kuma ya fara faɗa da addini sai ya fara kin zuwa masallaci da yana talaka kullum yana zuwa karatu yana zuwa masallaci yanzu Allah ya buɗa masa kuɗi sun fara gudana to kuma sai ya ce ah wani har yanzu ku daina zuwa karatun nan ba ya shiga ya miƙe saboda harkoki sun samu da kuma kafin ya je harkokin a wurin karatun ya nemi kuɗin ba da zallumin badi ya kurun ɗalibi ne da yana karatu yana neman ilimi yana Allah Allah yana ta turo takarda a ci jarabawa aka yi taimai addu'a ya ci jarabawa yana gamawa aka ɗauke shi ɗan sanda ko soja shi kenan kuma sai zama ɓarawon hanya can ana ta faɗi fashi da ‘yan fashi da makami shi kuma gashi nan ɗan zamba cikin aminci ya amfani da yunifom ɗansa ya cuce ka ya amfani da bindigar sai ya zalunce ka shi ma gwamnati ta turo ta ce ya tsare kar a cuce ka amma shine zai cuce ka kaga da yayi ta nema Allah ya bashi dama a dauke shi kurtun dan sanda yayi ta nema Allah ya sa ya zama soja amma yanzu ya zama soja da uniform a kansa zai zagi uban kowa ya ci mutuncin kowa ya sa kowa tsallen kwado ya karbi kudin kowa la zallu min ba'dihi yakfuruna kenan bayan sun samu dama sai su kafircewa Allah ka zo ba kai komai ba kurin a rike ka yalla bai to ya aka yi za ka wuce sai ce ka yi wani abu sai ka ce ban gane ba ya ce oke ban gane ba to ka jira zai tafi ya farka in ka in ya rena ka iyayen da ya rena ka sai zare kullum motar taka in ya rena ka kenan in ya ga kuma kai ma don ne to ba zai garajen ma miƙa kansa ba cikin motar ka in ka je kai magana ka ce yalla bai an ce kai wani abu ban gane ba oke kai ba dan gari bane kai baka san yadda kasa take ciki ba kai wala sai Najeriya ba wani kuma idan yazo ya mai da sana'ar tasa ku yi hakuri jami'an tsaro mu gaya muku gaskiya dan ku gyaru kasa ta gyaru yanzu jami'an tsaron da yake tsarewa ya fidda mai laifi da mai daidai da mai laifi wai shine fa da kana zuwa bai fi san ka ba sai wuf haba ya sa kap ya sara maka kaga dan sanda yana sara civilian don Allah kwamishinonin 'yan sanda don Allah ku hana 'yan sanda wannan wulakanta kan wallahi zubar da mutuncin sana'ar ne duk da na san soja gaskiya da wahala soja yana da ɗan jiji da kai da wahala ya sara maka a banza sai dai kwaɗayayye amma wallahi wani bai san ka ba da motar ka kawai sai fara kamar kaka kaf kaf ce manyan gari an gashe ku in ka zo wuciya sai a ce yalla bai gari fa da zafi wallahi ka gansu a babbar hanya highway da ake fashi da makami yanda barayi suke kashe mutane suke ɗauke mutane amma suna roƙon mutane kenan barawon ma zai zo ya baka kuɗi ya wuce me za ka yi da kuɗin talaka me za ka yi da wanda ya je kasuwar ƙauye ya baka naira ashirin da haka da lenin yayi yawa yanzu takarda ake kullawa tunda miƙawa ake haka a dakata a jihu a gehu sai direbobi sai su yayyanka takardar exercise exercise sai dunkule ce bari ka dan iska zan yi maganin sa wallahi haka suke faɗa ni wa'azi kawai nake bayani nake yi sai a dunkule kan sai miƙa ma kai kuma ba za ka duba sai ka zuba sai ka je can ka zazzage za ka zazzage uga sai ka ga duk takardun exercise book ne me ya jawo maka rashin gaskiyarka ba a so a faɗi waɗannan maganganu amma wallahi ƙasarmu ce Najeriya dole mu yi bayani don a gyara ku gyara sana'arku ku gyara aikin kana da albashin ka daidai gwargwado in albashin bai ishe ka ba kai hakuri kamar yadda ni ma malamin makaranta ne wallahi albashi na baya isa na duk wani zakin bakin da nake amma na hakura kai ma sai kai hakuri amma ku ci haram to ya za a gane bambancin mai laifi da mara laifi idan an rena ka a caje ka waya ya bude waya fakam fakam mugabut mugabut kamar aiki yake da gaske wani kuma zai zo ya wuce ko mutumin banza ne sai an sara masa ma sai a gaishe shi kuma ya wuce watakila kayukan mutane ne a cikin gudun wani ya ce kamo shi aka yi satin satin sace shi aka yi aka sa masa bindiga a dama da hagun a kujera a baya ya ce wallahi malam ta gaban police station ɗin kaza aka wuce da ni ba zan faɗi sunan police station ɗin ba kan na samu matsala da DPO amma na san police station ɗin a garin nan ya ce wallahi malam gani da ido nan muka wuce kuma suna cekin ɗin barayin da suka zo kawai dunkula hannunsu suka suka ɗan ba da wani abu ya ce ina gani ina jin tsoron na ce wayo su harba min bindiga ya ce haka suka tafi da ni suka kai ni bayan gari suka rufe ni a wani gidan haya aka yi ta buga waya suka ce ina wani dajin sokoto ya ce kuma wallahi a cikin kano nake ya ce amma a gaban jami'an tsaro aka wuce ni ga bindiga a kujerar baya ga ni a tsakiya an shaƙe ni ko duba ba yi ba da direban ya bada dan abin da ya bada aka wuce ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri najeriyar mu tana buƙatar gyara in mun gyara wannan za mu zauna lafiya in ba mu gyara wannan ba za mu yi ta wahala wallahi ƙauna ce ta sa muke faɗan wannan don a gyara sana'ar ina son ɗana ya ɗan sanda kai ni ma da ba dan furfuran nan ba wallahi da na yi ɗan sanda ko soja amma na tafi za mu saka ƴaƴan mu su yi wannan sana'ar amma ba za mu so su tashi da wannan ɗabi'ar ba gaskiya mu gyara ku rayu kamar yadda kowane jami'in tsaro a ƙasashe masu tsari yake to idan kuma ɓera yana da sata daddawa kuma tana da me wari mai girma shugaban ƙasa bola ahmad tinubu Allah ya ƙara lafiya. Ya ku ci amin ba? Kamar yadda aka taimaki ‘yan ƙwallo, kamar yadda aka taimaki ‘yan mata ‘yan ƙwallo, don girman Allah ka ƙara wa jami'an tsaron mu albashi, don Allah ka ƙara wa sojoji albashi, ka ƙara wa kustam albashi, ka ƙara immigration albashi, musamman masu tsare ka sannan a ƙara musu albashi. wallahi suna kokari suna wahala wasu yanayi yasa suke karban wannan taro da gwamnati yanzu wannan kudaden da aka ba wa yan bal da dunkule shi aka yi aka ba hukumar yan sanda aka ce ko da a wata uku uku ne ayi are su yan sanda ba za ku ga gyari gari ya gyaru ba za su yi to matsalar mu a Najeriya muna da kudin amma kuma wani lokacin ba mu san ya za mu yi mu kashe kudin ba kai kana goyon baya a kara musu kudi ko baka goyon baya wallahi a kara musu kudi ni dai wallahi ina so a ƙara so da ɗan sanda ya zama ya fi kowa ma albashi saboda in suna da kuɗi a hannunsu wallahi za a samu tsaro yanzu wani soja ya fito yake ba ya ce na yi bayanin in za ku rataye ni ku rataye ni ya ce sojan najeriya ne ake kashe shi a daji sai ya ruɓa yan ta'adda sun kashe shi wani ma tsuntsaye suke cinye gawansa ya ce sojan najeriya shi ake gasawa a ci a wani gurin ya ce sojan Najeriya an sha kashe shi a bunka masa wuta amma zai dawo matarsa ba ta da alfarmar da za a batta a gidan bariki ta gama ta kaba ya ce bai da komai sai ya ci sa a ɗan benefit ɗinsa na mutuwa ya samu ya ce sojan Najeriya shine zai gama aikinsa na soja ya koma yana neman gadi a primary school yana neman gadi a kasuwa sojan Najeriya. yace wannan wace irin ƙasa ne masu ba da tsaro a ƙasa an mai da su wulakantattu tozartattu yace abin da ake bamu baya isa mu ci abinci balanta mu taimaki ayyanmu mu taimaki yan uwanmu sojan Najeriya karamin soja bai isa ya samu kuɗi ya gina gidan da zai zauna ba bai isa ba magana ta gaskiya idan mun faɗi suna wani laifi to mun faɗi kuma cutar su da ake yaya ƙasa za ta zauna lafiya ta talautar da jami'an tsaron ba dole ba da hayar bindigarsa ba a je a yi operation a zo a bashi yar dubu ɗarinsa ya soke ta ba daɗi su gane wannan kukan namu Allah sa 'yan siyasar mu su waye su rinka taimakon jami'an tsaron mu kuma Allah sa a ɗauki samarin mu su shiga wannan aiki don a inganta mana ƙasa yau ƙasar mu ta zama abin da ta zama da yawa mutane ba sa iya noma a gonakinsu ba sa iya fatauci a garurrukansu ba sa iya zuwa ko ina suna ji suna ganin yunwa tana kashe su ga gona nan iya ganin ka sai dai ta ciyawa wasu sun hana noman inda aka bar su suka yi noman kuma sai sun yi noman sun gama da zarar sun fara girbi kuma sai 'yan ta'adda su zo su mamaye gurin sai su zo da abin ɗiban su da shanunsu su kwashe tas kana magana kuma a ce kai ma za ka shiga daji wallahi Allah sauyi Allah sauyi bari mu dakata anan saboda korewar lokaci sati mai zuwa in Allah kai mu da rai lafiya sai mu dora akan inda al'aran ma ya tsaya wa bi hadzal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته